الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون حسبكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم wannan yana yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أغر الميامين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما أعمال بنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان بركة مدى أزمي يو رانا تهدو وشهر رمضان شكرا دبو دا داري هدو دا أربعين دا أكو وان دي دي دي دا بيار غواتان هدوكو shekara biyu cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gudanarwa a zawiyar maulana sheikh sharif ibrahim salih al-hussein radiyallahu ta'ala anhu da ke garin yusufari cikin wato suratu al'an'am a mun kwana a gaban da wato allah tabaraka wa ta'ala ya kafa wa wato ƙuraishu hujja akan littafin da ya sauko musu da shi ya sauko da shi wato kamar yadda ya sauko wa ahlul kitabi su ma littattafai kada ya zamanto a ƙiyama su ce wato don ba a sauko musu da littafi irin nasu ko da yarensu shi yasa suka zama kafirai Allah yana musu wannan magana a nan muka kwana shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك shin wato mutanen makka da suke karyata alkur'ani mai girman nan me suke sauraro yanzuru na ɗin ba nan na gani ba ne na sauraro ne nazara yana zuwa bi ma'ana intazara mazidinsa da mujarradinsa ma'anansu guda ɗaya ne kamar wujuhun yau mai idin nazira ila rabbiha nazira can gani ne duk da muta zilawa suna cewa shi ma wai na sauraro ne amma ba na sauraro ba haka su malaman logan alsun suka fassara shi illa an tati humul mala'ika wato haliyan tazirul mukaddibuna bil qur'ani me suke jira masu rai alqur'ani illa an tati humul mala'ikatu qabda arwahihim suna jiran ne mala'iku su zo su ɗauke rayukansu au ya ce ya rabbuka ma'anan shi ai amruhu au azabuhu saboda Allah tabaraka wa ta'ala shi ba baya nan ba balle ya zo kuma zuwa yana daga cikin sifan halittu duk wata sifa ta halittu ta ko ga Allah tabaraka wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir aw yata rabbuka ai wato azabar ubangijinsu ta zo musu au koko suna jiran ba'du ayati rabbika sashe na ayoyin ubangijinka su zo musu suke jira tukuna ai alamatu dallatu ala sa'ati alamomi da suke nuna wato tashin alkiyama sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu rayi da bata yi imani ba har wato alamomin tashin alkiyama manya suka bayyana to imaninta a lokaci ba zai amfani ba kamar mutum ne shi ma ya zama kafiri sai ransa da ya zo fita tukunan ya ce zai imani na Allah baya yarda kamar na fir'auna an gane ya yi mutum ya zo garga ya yi tuba to ba zai yi tuba a karanta hakan nan alamomin tashin alkiyama idan suka zo tuba baya amfani a lokacin shine yau ma yati ba'du ayati rabbika a ranar da sashin ayoyin ubangiji ka za su zo wato la yanfa'u nafsan imanuha duk wata rai imaninta a lokacin in ta tuba ba zai aiki ba ma dama lam takun amanat min qabl ba ta yi imani gabanin wannan lokaci ba yantaziruna fi tamadihim ala al-ghayyi wad-dalalati maji'a as-sa'ati shin zuwan alkiyama suke jira a wajen wato zarce wasu akan bata يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تروا عشر علامات القيامة بازات تاشبة آه بسم الله سيدنا تفضل بركة هذه ما شاء الله لا شاء قالوا يا جدها يا جماعة ما شاء الله مرحبا مرحبا زين ما شاء الله واتو قيامة بازات تاشبة سيكون أبوبوا قداغوما su ne manya-manyan alamomin tashin alkiyama amma ƙananan a yau babu wanda babu kamar yadda kullum muna jin a hudubar liman yana gaya mana su alamomin tashin alkiyama ƙanana shine misali kamar wato yawan ƙarya a ƙarshen zamani da kuma shaidan zur da yawan mutuwa da mutuwan fuj'a da yawan shan giya da halatta ta da zinace-zinace da cin riba da kuma irin yanke zumunci da sauransu duka kullum muna jin ana, ana karanta mana su a hudu ba ko saboda haka waɗannan su ne ƙananan ba abun da ya rage daga cikin alamomin tashin alkiyama an ce zuwan annabi sallallahu alaihi sallama saboda ka duba annabawa da suka shuɗe duka yawan sunna annabi shine na ƙarshe to a ce abu misali ana kirga shi da dubbai har ya zamanto guda ɗaya tak ne ya rage ai abu da yawa ya tafi to zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin alamomin tashin alkiyama bayan nan kuma rasuwansa shi ma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama saboda ya gama aiki kenan to saboda haka waɗannan suna daga cikin asharat as-sa'a sughra waɗannan kuma da hadisin nan ya kawo su ne manyan shine addukana wato hayaƙi yau matati saba'u bi dukhanin mubin wa huwa dukhanu alladhi ishtaghalat bihi ad-duwal ana Shehu Ibrahim yace shine hayaƙi da ƙasashe suka shagalta da shi fetur kenan kaga gabanin wasu shekaru ba a san ma me fetur ba sai a baya bayan nan ne kuma ya zama shine fitinan duniya duk kasashe da ake yaƙe-yaƙe musamman shekarun baya kafin teknoloji ya karfi akan fetur ne to yana daga cikin alamomin tashin alkiyama idan biharu sujjirat saboda haka kaga a cikin tekuna ake cire su la taqumu sa'atu hatta tarawu dukhana ba za kiyama ba za ta tashi ba sai kun ga hayaki shine fetur kullu duwal al'ana mushtaghiluna bid-dukhani wato dukhanun yufni al'alama a hayaki ne da zai kare duniya shine fetur na biyu kuma wa dabbatal ardi dabba da za ta fita a cikin ƙasa za ta rubuta kowanne goshin musulmi mumini kafiri kuma haka za ta rubuta wa khasfan bil mashriqi wa khasfan bil maghribi kuma kiyama ba za ta tashi ba sai an samu girgizan kasa a gabashin duniya da yammacin duniya kaga wannan duka ana ta yin su wa ya'juja wa ma'juja da kuma zuwan yajuju da majuju wa dajjala da kuma zuwan dujal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani annabi sai ya gargadi al'ummansa da zuwan dujal saboda dujal din ma'anansa dajjalu dama makaryaci ne almasihu kuma ma'anansa la'anin ne to daga sunansa ma in kaji ai kaji ba alheri ai makaryaci la'anin ne an ce idan ya zo banda mutum wanda tabbas ɗan aljanna ne ba wanda zai rage da imani saboda dajjal idan ya zo dukkan wani arziki zai kwashe shi ya zama babu abinci babu abin sha sai ga mabiyansa mabiyansa ba daɗin da ba za su ci a duniya ba wanda ba su bi sa ba kuma abincinsu sai dai zama abincin mala'iku shine ibada idan ya zo gari idan ba su bi sa ba zai kwashe arzikin duka ya basu cikin wahala ba ci ba sha to ka gaya min mutumin da zai karo da irin waɗannan abubuwan imaninsa ba zai gushe ba yanzu ƙananan abubuwa da ba su kai shi ba ma za ka ga mutum yana mance cewa shi musulmi ne ana ta faɗa a kai balle an ce dawakinsa ma suna kashin wai waina da man shanu ne an fahimta to kai gashin yunwa zai kashe ka ko saboda haka dajjal idan ya zo sai mumini na kwarai ne zai rage Allah ya kiyaye mu an ce duk mutumin da yake karanta ayoyin suratul kahfi farko to dajjal fitinarsa ba za su same shi ba wa nuzul isa isa ibn maryama da kuma saukowar annabi isa dan maryama Allah tabaraka wa ta'ala ya dage shi zai dawo da shi a ƙarshen zamani sai wato amma zai zo a matsayin wannan waliyi ne ba annabi ba fayati masihun war rijalu rijaluhu bidinil imam al-hashimi ya tadayyanu shi ibrahim yace imamul wata sayyidina isa zai zo amma wato almajirai na su ne almajirai shi shi abada tijani radiyallahu ta'ala anhu an tambaye shi cewa idan sayyidina isa idan ya zo zai kashe ulama usu'i to almajiran ka ya ne ya ce a ni almajirai na fatiya zai nema a guri su saboda malamai ne na Allah zai zo da shi da sai da mahdi za su haɗu amma shi imamul mahdi shi ne farkon wanda zai zo shi kuma imamul mahdi ba zai zo ba sai duniyar nan ya zama babu gaskiya ko ɗaya daidai da alamar gaskiya an ce muli'atil ardu jauran sai an cika ƙasa da zalunci kaga yanzu akwai alamar ta haka dan mutum da zaka same shi da gaskiya a yanzu yana da wahala to sai an zama haka babu gaskiya ko ɗaya sai imamul mahdi ya zo idan ya zo kuma shi zai cika ƙasar adalci zai sa zai zamo mutum zai kawo maka kuɗi yau ka ƙi karɓa ka ce a da gobe kaka ina da bukata a amma yau ba da bukata saboda ƙasa da sama kowanne yana ba da ruwa yana ba da arziki ana ba a bukatar sayan wani abu ko a zamanin da ne ai ba a sayan wani abu ai in ka yi noma za ka samu amfani isasshe dabbobi akwai a wadace jeji komai akwai to me za ka saya kudi ai baya aiki ai to idan imamul mahdi ya zo wannan zai dawo ƙasa arzikinta duk zai dawo kuɗi wannan ba a buƙatar shi to shi ma yana daga cikin ashiratu sa'a za su haɗu da sai na isa da kuma wannan mai sunan shi da dajjal ɗin sai na isa shi zai kashe dajjal amma idan ya ajuju da ma'ajuju sun zo to a lokacin Allah kuma zai ɗage annabi zai ɗauki annabi Isa ɗin da duk wani mumini sai a bar su kiyama a kansu ne za ta tashi an fahimta yi ana akwai wata nukta babba ka duba imamul mahdi jika ne na annabi sallallahu alaihi wasallama kuma zai zo a matsayin waliyi ne annabi isa kuma annabi ne amma in ya zo zai zo a waliyi idan sun haɗu za su yi sallah an ce imamul mahdi ne zai ja sallah annabi isa ba zai ja sallah ba an fahimta duk da darajar annabtakansa din to jikan annabi yana gaba da shi shine zai ja sallah yusalli bihi almahdi ya fuza ummati ya ummuhum isa wa taha wa aluhu saboda haka jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam ba karamin daraja Allah ya musu ba tun daga annabi ne ulul azmi ne yana gurin shi zai shiga ya ja sallah jikan sayyidina kuma hassan ne an ce zai zauna a ƙasa shekara bakwai wa nuzul isa ibn maryama wa tulu ash-shamsi min maghribiha da kuma bullar rana a mafadanta rana kullum za ta je ta yi sajada ga Allah Allah ya bata izinin bulla to a ranan kuma in ta je Allah zai ce ki koma inda kika fita kowanne juma'a aka ce dukkan wata halitta tana tsoron kiyama ta tashi sai rana ta bulla tukunna suna suna sauraro ko za su ji alaman tashin alkiyama an ce banda dan adam da kuma aljanu amma ko dabbobi wannan sai sun ga rana ta bullo su ce to yau kiyama ba za ta tashi ba shi yasa zaka garin juma'a duk zan- duk sanyin da ake zafin daban ne don a ranar ne kiyama za ta tashi duk sanyin da ake to za a yi zafi kuma mala'iku da za su sauka a wannan ranan babu ranan da mala'iku suke sauka in dai ba kamar yau arafa kamar ran juma'a ba sai kuma ranar haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ranar haihuwar annabi an ce sun yi wa duniya sahu goma sha biyu ne babu maganar sauka sahu goma sha biyu suka zagaye wato makka kuma har gobe ranar in ya zo haka ne amma ran juma'a kullum mala'iku suna saukowa saukowa mai yawa shi yasa a malamai suna cewa ba a son wai ai arafa ran juma'a dalili ranar arafa ranar saukan mala'iku ne ran juma'a ranar saukan mala'iku ne to mala'ikun da za su sauka din in yayi yawa zai kawo jalala sai ka ga wani abu ya faru haka dai malaman sufaye suke faɗa mun ji suna faɗa haka eh wa naran takhruju min adana da kuma wuta da za ta fita daga garin adana a yaman hadhihi alamatu qiyamis sa'ati waɗannan su ne daga cikin alamomin tashin alkiyama manya to yace kafiran makka ne shi suna jiran waɗannan abubuwan ne idan sun zo fa imanin su a lokacin ba zai aiki ba ba'daha zahar wa ba'daha lam yadhhar ba'du wasu sun bayyana wasu ba su bayyana ba amma dukhanu fa fa huwa alladhi fa huwa الدخان الذي اشتغل به الدول الآن وخصفا بالمشرق وخصفا بالمغرب كل هذا وقع مرارا وتكرارا شيء يتولى أبو بوا ديوا سنفارو أشكيسو ويأجوج ومأجوج دولتان أجميتان يتي دولة قدابيوني واندبان لا ربابا كبيرتان بك- آه، بهما هلاك دولة العربي wato ya juji da majuji su ne za su hallaka sarautar larabawa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ranar da yana zaune shikenan a ɗakin zainabu bintu jahshin sai aka ga annabi ya razana yace wailul lil arabi min sharrin qad iqtaraba bone ya tabbata ga larabawa da da sharri da ya kusanta futiha al yawma man radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hada wa halaka baina asbu'i yayi ka haka yace a yau an buɗe ƙofan yajuji da majuji tun zamanin annabi an fahimta yi ya ce kuma bone ya tabbata ga larabawa su ne za su hallakar da sarautar larabawa akwai yaƙin kamar tatar da aka yi da yaƙin maghul sai da suka yi gada da littattafan musulmi an fahimta yi littattafai da yawa a yanzu akwai su a rubuce amma littattafan babu to waɗannan su sun hallaka su an ce ibnu taymiya yana da tafsiri bolum 700 tafsiri guda ɗaya fa a lokacin sun ɓadda shi an fahimta ai masu zagi ibnu taymiya wannan ibnu taymiya ba ƙaramin malami ba yanzu malam karanta tafsiri bolum ɗaya ma ya ne ne balle ka rubuta shi bolum ɗari bakwai Al- al'ummar musulmi yawa wannan abun kaga wannan ya fi karfin ka ce za ka zage shi ai eh kuma babu dan adam da baya kuskure a rayuwa babu shi kullu ibn adam khata babu in ka cire annaba in dai dan adam ne na kuskure saboda haka ba karamin malami bane Allah ya ji kansa yace al'ana baqayahum min as-sin wa hin wa hind as-sin ya juju da majuju din shehu yace wasu daga cikin su ragowar mutanen China da mutane wajen India ha'ula'i min baqaya ya'juj wa ma'juj wala budda آه، أن هلاك أوروبا سيكون على يد هؤلاء كما سوني ياجوج دا ماجوج زاسو هلاكات دا توريما eh yanzu ba gashi suna yakin Ukraine da Rasha ba ai to alama ne haula idwalu fima mada hum alladhina dammaru dawlat al-arabi su suka halakar da sarautar larabawa zaman al-abbasiyin at-tataru minhum wa baqayahum hadhihi ad-dawlu allati summi- sammaytu lakum wa sayuhlikuna Europa qabla kulli shay' ويأجوج وماجوج أكبر فتنة للمسلمين يأجوج وماجوج سونة ما في جرما فتنة مسلمين إيه كذلك الدجال سيكما دوجل ونزول عيسى وخروج الدابة وشروق الشمس من المغرب وذكروا المهدي في بعض الأحاديث أكو إمام المهدي شيما أن أمبتشي آه والعلامات التي إذا ظهر منها شيء علمنا أن التغير الكبير في العالم قد وقع هي نزول عيسى shehu ya ce manyan alamomi da idan suka bayyana mun san canji ya faru a duniya shine sauko annabi isa bayansa wa zuhurud dajjal sai kuma bayyanan dujal wa shuruqu shamsi min al-maghrib inna allaha tabaraka wa ta'ala yaqbalu tawbata al-abdi ma lam yughrib Allah yana karban ba tuban bawansa muddin bawa bai je gargara ba lokacin da ransa zai fita ta wannan babu tuba malam yughlaq babu taubati kuma haka in ba a rufe kofar tuba shi ma a ƙarshen kiyaman ne sai na umaru ya ce wa halli taubati min babin shin tuba tana da kofa qala annabi sallallahu alaihi wasallam na'am eh tuba tana da kofa babun tulu misra'ihi masafatu 40 sana yace kofa ce tsawon gefen kofan ta yace wato tafiyar shekara arba'in ne sai dai shehu ibrahim ya ce la ahda ya arifu ma ma'ana hadhihi al-ashiya'i aw mata taqa'u babu wanda ya san lokacin tashin alkiyama kamar mutuwa ne babu wanda Allah ya sanar da shi lokacin da zai mutu don in an sanar da kai lokacin da zaka mutu Allah ya san aina za mutuwa zai same ka mutum ya san zai mutu a ranar ba rashin lafiya ba ko menene ai zai ta gudu ai to shi yasa Allah ya boye to kiyaman ma shi yasa Allah ya boye ta idan da an bayyana lokacin kowa ba zai aiki sai dab da lokaci ya fara aiki na ɗaya na biyu kuma razanan za ta yi yawa amma akwai wanda Allah yake sanar da su waɗannan abubuwa daga cikinsu wato annaba Allah yana sanar da su annabi sallallahu alaihi wasallam yace ulimtu ilma al-awwalin wal akhirin an sanar da ni ilimin yan farko da ƙarshe tunda Allah bai bayyana abu shi ba zai bayyana ba ko saboda haka قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله haka ne amma yana keɓance wasu daga cikin bayi ya sanar da su abutun da bai sanar da kowa ba kuma su ma za su boye sirrin Allah au kasabat fi imaniha khaira koko imanin ta ba zai amfane ta ba ma dama ba ta aikata wani alheri a cikin wannan aikin ba qul intaziru inna muntazirun Allah ya ce to ku saurara mu ma za mu saurara muku ai za mu kama ku بسم الله استغفر إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون
نعم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون
a jiya mun yi magana akan yadda addinai suka rarrabu Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara maimaita magana an innal ladhina farraqu dinahum yace lalle waɗanda suka rarraba addinin su bi ikhtilafihim fihi fa akhadhu ba'dahu wa taraku ba'dahu suka riki wani addini kuma suka bar wani wa kanu shi'an suka zama jama'a jama'a firaqan fi dhalika taraku dinahum alladhi umiru bihi wa humul yahud wan nasara sune yahudawa da nasara au tafarraqu fasaru firakan firakan su yahudawa kwata-kwata ba su haduwa a yanzu ne da suke son yakar musulunci suke haɗe a guri ɗaya amma ba haɗe suke ba Allah ya ce tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta ko da suna haɗe zukatan ba haɗe suke ba eh ko da zamanin annabi Musa an ce in Allah ya bashi aike to waɗannan ƴaƴan wato annabi Yaqub guda goma sha biyu din kowanne a guri daban yake sai ya je ya ci wasu ga Allah abin da ya faɗa ga Allah abin da ya faɗa fan fajarat min husnata asharta ina ba sa shan ruwa tare ne kowa ruwa daban ne amma yanzu duk yayin mulmi sun haɗe guri ɗaya amma Allah zai kunyatar da su. Lasta minhum fi shay ta waɗannan ba ka tare da su a cikin wani abu fala ta ta'ar lahum ka kyale su inna ma amurhum ila Allah lamarin su zuwa ga Allah ya tawallahu Allah zai jibince shi thumma yunabbi'uhum zai ba su labari ai zai saka musu a lahira bima kanu yaf'alun abinda suka kasance suna aikatawa sai dai wannan aya an soke ta da yaƙi kafin a fara jihadi ne ake ce a bar kafiri abin da ya ga dama amma wannan fa a ƙasan musulmi ne ba wai a ƙasan da ake haɗe irin kamar Najeriya da sauransu ba wa hada mansukhun bi ayati sayfi man ja'a bil hasanati lahu ashru amsalha Allah ya ce duk wanda aikata kyakkyawan aiki guda ɗaya Allah zai bashi guda goma shine shau yace hasana din shine la ilaha illallah فله عشر أمثالها فإن الله تبارك وتعالى يكتب له عشرا هذا تفسير جلال, جلال والصواب أن تبقى على أن تبقى على ظاهرها كل حسنة داخلة في هذا بدليل الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى كتب على نفسه الرحمة ألا يارب ترحمة أكرن كنسا فمن هم منكم بحسنة فلم يعملها kutibat lahu hasanatun duk wanda ya niyyar aikata kyakkyawan aiki a cikin ku ko bai aikata wannan aikin to Allah zai rubuta masa kyakkyawa guda daya an ce niyyatul mu'mini khairun min amalihi ka annama amilaha kamar ya aikata ta wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha wanda ya niyyar aikata mummuna ko bai aikata ta ba lam tuktab alaihi ba za a rubuta masa ita ba wa man amila sayyi'atan wahidatan wato wanda ya aikata mummuna guda ɗaya kuma fa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wato sakamakon mummuna aiki guda ɗaya shi guda ɗaya ne wannan rahaman Allah ne da soyayyarsa ga bayi wa man amila bi hasanatin wanda aiki kyakkyawa kuma falahu ashru amsalha aw ila sab'i mi'ati dhifin ko kuma izuwa ribi ɗari bakwai au ila aksara min zalika ko sama da haka ƙarfin imanin mutum da ikhlasinsa da ya ai amfani da shi shine girman ladansa an fahimta ai wani imaninsa in yayi bai fi a bashi guda goma ba wani imaninsa zai yi a bashi saba'in wani imaninsa zai a bashi ɗari bakwai ɗin ko sama da haka don annabi sallam ya roƙi Allah ya ƙara wa al'ummar saladar da ki to girman imani shine girman ladan wannan aikin shi wuce dalika annan nafsal amara ta bisu'i wasafaha Allah wan nafsu ka ardin khabisatin ita rayi wato mummuna kamar ƙasa ce mara kyau shi ko walƙalbu ka ardin tsayibatin kamar ƙasa ce mai kyau wallahu tabaraka wa ta'ala ya ƙul walbaladu tsayibu ya kurju na batu bi idin rabbi wato ƙasa kyakkyawa tsironsa yana fita da kyau cikin umarnin Allah wallazi khabusa ƙasar da ta yi muni kuma la ya kurju tsiron ba zai fita ba illa na kida sai cikin kunci da rashin kyau lihada amalul khairi yasduru min alqalb wato aikin alheri yana fitowa daga zuciya fa ya khurju nabatu bi idni rabbih tsironsa sai fita da izinin Allah mudha'afan abin rubanyawa wa amalun nafsil ammarati bisu'i aikin rayi kuma mai umarni da mummuna wato la ya khurju min ardin khabith ya khurju min ardin khabithatin yana fitowa ne daga ƙasa mara kyau la ya khurju illa nakida wallahu tabaaraka wa ta'ala anzala hadhihi al-ayata من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي يا رب زد أمتي duk wanda aikata aiki kyakkyawa to Allah zai bashi goma sai annabi ya ce Allah ka kara al'ummata fa nazalat mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba kaji Allah sai sauko da wannan aya hadihi sab'u mi'atin wato wannan shine 700 din qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya rabbi zid ummati har yanzu yace Allah ka kara al'umma ta 700 din ma فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ألا زي ربن يا مسرئي ما سيوا أضعافا كثيرة أكثر من سبعمائة وان يا في دريبك إما ألا زي بار فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب زد أمتي يا ألا كتارا والأمة فقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب واتو ما سوها قري أنا باس لا دنس با تاردك الجيبما Allahu akbar bila hasri adadin ba tare da kiyaye wani adadi fa qala raditu billahi wa dhalika jaraja'un kabiru lil umma sai ce to ana yarda da Allah kuma wannan fata ne mai girma ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam an ce in an tashe sa shine farkon da za a tashi a ran kiyama yana tashi an bashi tufansa ya sa sai ce ummati an gane ya farkon abin da zai fada um al'umman shi wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wanda ya aikata mummuna ba za a saka mishi sai dai kamar ta wa hum la yuzlamun ba za a zalunce su kowanne aiki da suka aikata ba yunqasuna min jaza'ihim shay'an duk abin da mutum ya aikata Allah zai saka masa da shi yaqulu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam afwan mutane ina tsallake wasu abubuwa masu dubawa wailul liman ghalabat ahaduhu a'sharahu annabi yace bane ya tabbata ga wanda ɗaiɗaikunsa suka rinjayi gomominsa me ake nufi da wannan yace idza fa'ala sayyi'atan kutibat marratan wahida idan mutum ya aikata aiki mara kyau za a rubuta shi so daya wa idza fa'ala hasanatan kutibat ashara marratin aw akthara idan ya aikata kyakkyawa za a rubuta ta so goma ko sama da haka ala anna alladhi ala yaminil abdi wato wa yatawalla katbal hasanati shi mala'ika da yake hannun dama shi ne raƙibu duk da ma wasu suna cewa raƙibun da atidun ɗin sunan kowanne ne amma shehu ibrahim ya bayyana ya ce raƙibu shi ne sahibul yamin atid shi ne sahibul shimal mu kuma shehu ibrahim ya faɗi magana to ba ma buƙatar wani malami a gane ai tun da ya ce wahal absarat aina ka mithli sa'iran idonka ya taɓa ganin kamar ni ba a zamanin shi bane ba tun da aka yi duniya in ka cire shehu tijjani ba taɓa malami irin shi ba yauwa duk waɗannan malaman da muke faɗa malami kaza malami kaza malami kaza in ka auna abin da su shehu buran suke da shi bai fi digo ɗaya ba amma sai wanda ya sani ne ya sani an fahimta ai tarin ilimi wannan bai kai komai a wajen su ba to mutum misali kamar imam bukhari sun shekaru na suna karatun hadisi ko to su a rana ɗaya za su ce ka je ka zama mahaddacin hadisi shikenan an gama to ina za su zama ɗaya eh shi ali harazum ya ce wai in na ce ka je ka ilimi ka ilimi eh to saboda haka shi ya ce raqib sahibul yamin atid sahibul shimal to shi na daman shugaba ne akan na hagu bimana baya rubuta komai sai ya bashi umarni eh huwa al-amir ala alladhi ala shimal al-abdi fa idha amila hasanatan ato amara umira bi katbiha fil hin bawa yana rubu yana aikata kyakkyawa take za a ce raqibu ka rubuta take kawai wa idza amila sayyi'atan qala lahu idan kuma aikata mummuna sai ce qala lahu yu'akhiru katbaha zai jinkirta rubuta ta sita sa'atin har tsawon awa awa shida la'allahu ya tubu watakila ya tuba au yastaghfiru ko nemi gafara au wato yushfa'u fihi ko za a cece sa au yashfa'u fihi abdun min ibadillahi salihin afwan ko wani bawa cikin bayin Allah zai cece sa a wannan laifi da yi au ya'malu khairan ko ko zai aikata wani alheri hasanatan ukhra sai Allah ya shafe masa wannan zunubi tunda Allah ya ce innal hasanati yudhibna sayi'at wato kyawawan ayyuka suna kankare buda da ayyuka fa idza waqa shay'un min dhalika fi muddati sitti sa'atin idan wani abu ya auku a wannan awowi guda shidan la tuktabu sayi'atuhu ba za a rubuta masa mummunan shi ba fa in ghafala an kulli shay idan ya rabka ne ga barin komai hatta marat alaihi sittu sa'atin har awaci da ya wuce kutibat marratan wahida sai a rubuta masa shi marra guda ɗaya bayan awa shida kenan inda za ka fahimta Allah yana son bawansa ya za a yi mutum ya aikata laifi tsawon awa shida bai alheri ba in bai ce astaghfirullah wa atubu ilaihi to zai aikata wani alheri in bai yi haka ba wani bawan Allah zai cece shi zai yi ka haɗu da wani ka bashi wani alheri dalilin wannan Allah ya gafarta maka zai yi wani ya zo ya ci abinci a wurinka dalilin haka Allah ya gafarta maka kaga ai zunubai kan ba za su rage mana ba alhamdulillah to a wannan yanayi har mutum ya rafkana awa shida har a rubuta masa zunubi kaga wannan ai rafkanuwa ta kai fa idza ghafala al-abdu hatta takuna al-ahadu allati la yathbutu ba'daha akthar min al-asharat fa hadha ghafilun jiddan to wanda zai aiki mara kyau guda ɗaya har awa shida bai aikata alheri bai ce wannan rafkananne ne matuƙa eh Allah ya kiyaye bismillah
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
آه قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka gaya musu annabi sallallahu alaihi wasallam kai kam Allah ya shiryar da kai zuwa ga addininsa in sun bi ma in ba su bi ba ma to dai ga addinin Allah wanda kake kai qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin qul ya muhammadu inna Allah tabaraka wa ta'ala hadaka ila siratin mustaqimin huwa al-islam hanya miƙaƙiya din shine addinin musulunci dinan qiyaman ko qayyiman addini ne miƙaƙe kuma shine addinin sayyidina Ibrahim al-Khalil dan yawa daga cikin mushrikai suna cewa suna kan addinin Annabi Ibrahim saboda shi alqiblan sa Ka'aba ne millatu Ibrahim huwa dinu Ibrahim hanifan wanda ya karkata ya bar dukkan addinai zuwa ga addinin musulunci wa ma kana minal mushrikin kullum Allah in ya ammaci sayyidina Ibrahim sai ya ce wa ma kana minal mushrikin dalili kuma farkon can karatun da muka yi wannan wahajjahu wannan falamma tajalla wannan wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard li yakuna min al muqinin falamma janna alayhi al laylu ra'a kawkaban kaga wannan abubuwan da ya ambata to kullum Allah yake barra'antar da shi daga kafirci wasu sun ce wannan wasu kuma suka ce shi annabi ibrahim kowa yana son sa saboda shi khalilullah kafiran ma suna son shi kullum suna ganin shi ne shugaban su addini shi yasa Allah yake cewa ma kana minal mushrikin kuma an ce wai wanda Allah ya bashi ibrahim din ma kuma kusan haka ne duk wani ibrahim zaka ga mutane suna son shi gashi ibrahim ya kaga kafirai ma suna son shi ga su yakubu gawan har mai suna ya mishi ko to za ka gani irin su maulana shi ibrahim sale kaga ibrahim ne kowa yana son su kowa yana son su to ya allah wannan shi yasa allah yake barra'a shi daga cikin mushrikai ibrahim a'za kulliyatahu lillahi tabaraka wa ta'ala sayyidina ibrahim ya bada dukkansa ga allah tabaraka wa ta'ala wa qala allah ta'ala innahu ma kana minal mushrikin ibrahim sallama amwalahu lid-difan sayyidina ibrahim ya ba da dukiyarsa ga baki an ce taron baki layi yake mutane su zo su ci abinci babu wanda ya taba ciyar da baki kamar sayyidina ibrahim wa sallama aulada hulil qurban ya sallama 'ya'yansa kuma ga kusantarwa ga Allah ko falam wannan ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara ko ya ce ina ganin a mafarki Allah ya ce fan yanka ka ya ce ya abati fa'al ma tumar ka aikata abun da aka umarce ka ka yanka ni saboda haka kaga wannan ba ƙaramin kusanci ga Allah ba wa sallama nafsahu lin niran an zo za a jefa shi a wuta Allah ya turo masa mala'ika Jibril ya ce ka nemi taimakon Allah ya ce a'a Allah ya ba ya san da ni ba ya ce to shikenan ko inni tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah a jefa ni an fahimta ai sai dai wato malamai sufaye sun ce mutum ya mika kansa ga Allah da ya roƙi Allah to roƙon Allah ɗin ya fi saboda ya fi ubudiya don sai na Ibrahim ɗin kaga bai roƙi Allah a wannan gurin ba ko amma daga ƙarshen rayuwar shi gashi yana ta rabbana rabbana rabbana mene kaga kamala din ya samu kenan to a kullum ko baka da bukata ka roki Allah shine kamala saboda bauta ne ga Allah din an gane ta'arraf ila Allah fi raqa ya'rifka fi shiddati ko kana cikin yalwa ka zama kana roƙon Allah kullum ba sai bukata ta kama ka ba eh fa kana naru bardan wa salaman alaihi wuta ya zamo sanyi mai aminci gare shi lam tajid ilaihi sabila qul inna salati wa nusuki kace musu dukkan sallata da bautana da nake ibadati min hajjin wa ghairihi wa mahayaya da rayuwata wa mamati da ko mutuwa na dukkan su sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala ya sallama kanshi kulliyarsa ga Allah tabaraka wa ta'ala illahi rabbil alamin la sharika lahu ba shi da aboki wato abokin tarayya a cikin wato bauta sabanin abin da kuke yi wa bidhalika umirtu da wannan kaɗi Allah aka umarce ni wa ana awwalul muslimin ni ne farkon musulmi a cikin al'ummar nan shi ce amma tun da Allah ya halicci halitta annabi shi ne farkon wanda ya sallama ga Allah a nan muka tsaya? faddal ikra
قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم نعم وأسأل الله تبارك وتعالى يقال سوى قل أغير الله أبغي ربا annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu ba zan nemi wani ubangiji banda Allah tabaraka wa ta'ala ay la atlubu ghayrahu abadan wa huwa rabbu kulli shay shine ubangijin dukkanin halittu maliku kulli shay wala taksibu kullu nafsin illa alaiha idan sun ƙi musulunta ka gaya musu cewa wa kowace rayi fa ba wa wani takewa laifi kanta takewa laifi la taksibu kullu nafsin damban illa alaiha wala taziru waziratun wani rayi mai zunubi ba za ta wa wani rai zunubi ba ai la tahmilu nafsun waziratun wizra ukhra annafsu la tahmilu illa wizraha rayi ba ta daukan wani laifi sai laifinta شو يتي هذا إن كان فيه شبه آه واتو شبه تعارض بين قوله ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وأتلا تبارك وتعالى يانون أنن ذا متاني ما سلي في ذا سلوك كليه وسوء أما نيتي ولا تزر وازرة وزر أخرى وقوله عليه الصلاة والسلام من سن سنة سيئة فعليه وزرها wa wizru man amila biha ila yawmil qiyama duk wanda ya aikata wani aiki mummuna sai wani ya zo ya koyi da shi to laifin wannan na bayan yana kan wannan na biyun shi ma kamar mun karanta a cikin ma'ida dan sayyidina adam qabil duk wanda ya kisa to shi ma yana da wani kaso duk wanda ya girman kai wa Allah shedan kuma shi ma yana da kaso an fahimta to saboda su suka fara waɗannan sabonni fa kaifa aljam'u baina hadain innal insana idza lam ya'mal wizran lam wato walam yu'mar bihi walam yu'mar bihi walam yatasabbab fi amali walam ya'mur bihi walam yatasabbab fi amalihi fala yuktabu alayhi duk mutum da bai aikata wani aiki ba na laifi bai yi umarni da aikata shi ba bai zama sababin aikata shi ba to ba za a rubuta masa laifin ba amma cewa wala yahmiluna athqalahum wa athqalan ma athqalihim li'annahum adallu haula dan su ne suka batar da waɗannan ne wa qaduhum ila irtikabil muharramat suka ja su zuwa aikata wato haramun falihaza kutibat alaihim don haka ne aka rubuta musu laifukan waɗannan ne kadhalika man sanna sunnatan sayyi'a sayyi'a fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah li'annahum dalluna ala hadha kamar yadda annabi ya faɗa man dalla ala khairin ka fa'ilihi to in ka akkasa shi ma haka zai man dalla ala sharrin kenan ka fa'ilihi ko wa man lam yadulla wa lam ya'mur wa lam yatasabbab fa hadha huwa alladhi yasduqu fihi qawluhu wa la taziru waziratun wizra ukhra dil laifin mutum in dai ba shine ya zama sanadiyan wannan laifin ba to ba za a daura masa laifin wani ba misali yaro ne shege kaga shi ba shi da laifi a kasancewarsa shege laifin iyayensa ne cewa ba zai shiga aljanna ba wannan babu magana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce aljanna la tadkhuluha illa nafsun mumina shi ya zama nafsun mumina me zai hana shi shiga aljanna wala taziru wazratu wizra ukhra saboda haka laifuka in dai ba ka da hannu a cikinsu to ba abin da zai shafe ka ko da wato akwai malamai da suke ganin cewa shi shege ai asalin nutfansa ba halal ba ne to in ba halal ba ne ma ba daga wajen shi ba ne laifin yana wanda suka jawo masa wannan amma shi in ya zama mutumin Allah dan aljanna ce kekke ne an fahimta ne dan aljanna ce kekke ne ba abin da zai hana shiga aljanna to wala ta ziru wa zaratun zo kamar kuma mutum idan ya rasu in aka masa kuka almayyitu yu'adhabu bi bukai ahli alayhi ko bima niha alayhi wannan kukan da yayi wasiya in na mutu ay muni kuka don a jahiliya haka ake idza mutu fan aini bima ana ahluhu mun karanta a shuara ko yana wa matansa wasiya in na mutu ki kuka na da abin da nake zama ahalinsa ayyuka da nake yi ki ringa fada mai ciyar da baki ya rasu mai taimako ya rasu mai yin caca ya rasu to wannan shine za a rubuta zunubi amma mutum bai yi komai ba dan ya mutu an yi kuka za a zartar da shi wanda ya yi kukan shi za a ba azaba ba mamashi ba an fahimta ai wannan kukan irin wannan ne wani kuma sun ce hadisin annabi sallallahu ya wuce wani ba yahuda ya mutu ana ta kuka yace almayyitu yu'adabu bima bima ni hal duk da kukan nan da ake masa ana masa azaba an fahimta yi to saboda haka wani ba zai dora wani laifi ba sai dai in ya zama kamar na shedan da su kabil ko kuma a gari ya zama kai ka fara wannan laifin kowa ya fara yi har garin ya kare inda an yi wannan laifin sai an dora maka irin wannan shine mutum za a dora masa laifin wani thumma ila rabbikum marji'ukum idan kun aikata laifukanku to za a maida ku zuwa ga Allah ya ba ku labari ai ya saka muku abin da kuke sabani cikin sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce musu mutanen makka wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifa khala'ifa al-ard Allah shine ya sanya ku khalifofi fa a doron kasar nan in ya ga dama da ba zai halice ku din ba sai halice wasu khala'if din jam'u khalifa yakhlufu ba'dukum ba'dan fiha sashen ku na halifantar sashe a cikin doron kasa kuma Allah a cikin haka wa rafa'a ba'dakum darajatin wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat ya ɗaukaka wasu akan wasu ba'dhum yajidu al-mala wani zai yi kuɗi wa ba'dhum yajidu al-jaha wani zai samu alfarma wa ba'dhum lam yajid shay'an min dhalika bai ma samu kuma duk Allah ne muku haka saboda haka ku yi imani da shi mana yayi haka ne liyabluwakum ba don komai ba don jarraban ku ne in Allah ya baka dukiya wato ba wai wani abu bane Allah ya jarrabe ka ne da wannan dukiya yanda Allah ya ce za ka yi haka in ka yi haka ka ci jarrabawa in ba ka yi ba kuma ya zama fitina haka in Allah ya baka sarauta to Allah ya jarrabe ka da wannan sarauta ba ka fi kowa bane in ka yi yanda Allah ya ce a yi a cikin sarauta halas ka kubuta idan Allah ya baka ilimi ba wai ka fi mutane bane akwai jahilin da ya fi kama an gane ilimi ba shine ma'aunin tsoron Allah ba ba kuma shine ma'aunin zama mutumin Allah ba a'a tsoronka ga Allah shine ma'aunin ka a wajen Allah an fahimta sai ka samu jahili yana tsoron Allah wani malami ne kuma baya jin tsoron Allah to saboda haka in Allah ya baka ilimi shi ma Allah ya jarrabe ka da wannan ilimin ya ga ya za ka yi haka idan Allah ya maida ka talaka to Allah ya jarrabe ka da wannan talauci ne ya ga shin za ka yi haƙuri ne ko ba za ka yi haƙuri ba za ka gabaci mai kuɗi ko ba za ka gabace shi ba za ka zage shi ko ba za ka zage shi ba ko to kul hada fitna Allah ya jarrabe mu da waɗannan abubuwan to duk inda ka samu kanka sai ka yi ƙoƙari yadda Allah yake so mu zama sai mu zama in talaka ne ka zauna a talakanka ka samu ƙanzonka ka ci kar ka zagi wane ba shi da baya bamu wane marwaci ne wane kaza ne wane kaza ne to ka faɗi haka kai ma Allah ya baka dukiya ka yi kokari ka rika taimako ka rika cire zakka kana sadaka shine abin da Allah yake nema haka Allah ya baka sarauta kai adalci daidai shine abin da Allah ya nema wa liyabluwakum fima atakum Allah ya yi haka dan ya jarrabe mu cikin abun da ya bamu liyazhara almuti'u minkum wal asi saboda mai biyayyan Allah da mai sabo su bayyana gare shi an ce fabididdiha ta tamayyazu al-ashiya'u abubuwa ba sa bambanta in ba su da kishiya duk abun da an ajiye to ba za a san darajarsa ba sai an sa kishiya ko yanzu duk kudinka in ba talauci ba ka san kudi ba amma ranar da ka tsiya ce za ka san me kudi ko kuma duk sarautan ka ranar da ba a cire ka ba baka san daɗin sarautan ba ni'matul bir'a ni'matul murdi'a wa bisatil fatima ranar da an cire ka zaka san menene sarauta din ko to fa bi diddiya ta tamayyuzul asha an yi mai kudi an yi talaka an yi malami an yi jahili an yi haka dai komai Allah yayi don jarraban mu ne Allah ya sa mu ci jarrabawa inna rabbaka sari'ul iqabi Allah mai saurin uquba ne ga wanda ya saba masa Allah ta ba wato inna Allah yumli lizzalimi hatta idan akhadha annabi yace lam yuflitu Allah yana jinkirta azzalimi in dai zalunci yake to Allah zai kyale shi Allah da ya halittan kansa yace inni haramtu zulma ala su ni ma ba na zalunci to kai kuma halitta ne zaka kace zaka zalunci wannan ya shiga in Allah wanda Allah ma baya haka zai kyale ka yayi tayi yayi tayi yayi tayi ranar da an kama shi kuma shikenan an gama an fahimta ai to inna inna rabbaka sari'ul iqab yana mai saurin uquba liman asa kuma wa innahu laghafurun lil mu'minin wannan kira ne ga uquba kuma an ce gafara kaga ai an kira mai laifi cewa ya tuba ya tuba fa walla make saboda haka duk kullum Allah haka in ya ambaci azaba sai ya kawo rahama kuma saboda mutane kar su yanke kauna daga rahaman Allah tabaraka wa ta'ala شو رضي الله تعالى عنه الله تبارك وتعالى بين أنه جعل بني آدم خلفاء في الأرض Allah ya bayyana cewa ya sanya 'yan adam halifofi ne a doron ƙasa. Fa kullu insanin khalifatun anillahi tabaraka wa ta'ala. Kowanne ɗan adam halifan Allah tabaraka wa ta'ala ala wacce al'ar fi juz'in min hadal alam a wani ɓangare na wannan duniya. An ce duk yawan halitta kowanne yana ɗauke da ismu min asma'illahi tabaraka wa ta'ala. Kowanne ƙwayan zarra akwai aikin da yake yi. ko tsinke ne ka ga a jefi a ƙasa to ba a banza ba ne Allah ya jefi akwai abun da yake yi an fahimta Allah ya haka yi halittarsa ina gani wannan sharhan yana da ɗan tso kuma yana da muhimmanci insha Allah lokaci kuma yayi in Allah kai mu gobe za mu bi wani abu daga ciki saboda mu fa'idantu don lokaci yayi ba za mu saba ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Stay اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب